باب التوكيد وجائز في الاسم أن يؤكد وجائز في الاسم أن يؤكد فيتبع المؤكد المؤكد في أوجه الإعراب والتعريف لا منكر فعن مؤكد خلا نعم منكر فمن مؤكد خلا ولفظه المشهور نعم ولفظه المشهور فيه أربع نعم منكر فمن مؤكد خلا ولفظه المشهور فيه أربع ولفظه المشهور فيه أربع نفس وعين ثم كل أجمع وغيرها توابع لأجمع من أكتاء وأبتاء وأبصع كجاء زيد نفسه وقل أرى جيش الأمير كله جيش الأمير كله تأخر وطفت حول القوم أجمعين مت نعم متبوعة بنحو أكتعين وإن تؤكد كلمة أعدتها بلفظها كقولك انتهى انتهى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، يو ديغا وتر ربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم شكرا دبو ديا دا دريه دا أربعين دا أكو وان دا يداتي دا Eh, takwas ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya za mu ci gaba da karatun littafin addurratul bahiyya fi nazmi matnil ajin rumiya na sharafuddin yahya al'amuriti rahimahullahu ta'ala da darasinmu na ashirin da biyu karatun na hau kenan za mu tashi babu taukidi a dama satin da ya gabata mun shigo abinda malaman nahau suke kira da attawabi'u attawabi'u abinda ake nufi da attawabi'u su kalmomi ne waɗanda kawai za ka kalli waɗanda suka gabace su sai ka ba su hukuncin waɗanda suka gabace su na la'irabi da shi ne ma'ana attawabi'u masu biya akan kalmomin da sun ka gabace su to satin da ya wuce an yi al'ataf yau za a yi bayani akan attaukidu idan an ce attaukidu fil lugha ana nufin attaqawiyatu shine karfafawa hmm? karfafawa akan ce akkada yu'akkidu taukidan saboda haka attaukidu mazari ne mazari ne sannan akan ce kuma atta'akidu madadin wawan din nan sai a maida ta ta koma hamza atta'akidu amma cewa attaukidu bil wawi afsahu ya fi zama fasaha saboda shi ƙur'ani ya zo da shi ƙur'ani bai zo da lafazin atta'akidu ba can yana cewa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha bai ce ba'da ta'kidiha sai ce ba da taukidiha to wannan shi ne a nan malam bai yi mana ta'arifin abin da ake kira da attaukidu ba saboda imma dai yana cikin tawabi'u tunda yana daga cikin tawabi'u to fahimtarsa yana da sauƙi suna daga cikin abubuwa na nahau waɗanda ba su da wahala su a tawabi'u suna da sauƙi ƙwarai da gaske amma an ce a taukidu kashi biyu ne akwai attaukidul ma'anawi akwai attaukidul lafzi akwai taukidi na ma'ana akwai na lafazi attaukidul ma'anawi shi ana yi nena da wasu alfaz wanda wasu sun kai su habbakwai shi malam ya takaita akan hudu na asali saboda haka su aka ji larabawa sama'iyya ne da ka san su duk inda ka ga waɗannan alfaz to za ka kira su da taukidi to shi ake kira da at-taukidu al-ma'anawi at-taukidu al-lafzi shi kuma takararul lafzi ka faɗi lafazi kuma ka sake maimaita shi eh to shi ake kira da at-taukidu al-lafzi kamar ka ce zaidu zaidu zaidu zaidu misali ko zahaba zahaba ko qara'a qara'a jalasa jalasa kaga ka maimaita to duk sanda ka maimaita lafazi a irin wannan ana kiransa da at-taukidu al-lafzi to shi at-taukidu al-ma'anawi shi ma ya fara bayani akan sa saboda yafi dan rikici at-taukidu al-lafzi shi al'amarin sa a fili yake saboda ka da an kaga an faɗi lafazi an ka sake maimaita shi shikenan yawa kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka dakkan dakka haza taukidu to suna nan wal malaku saffal suna nan da yawa to a taukidul lafzi shi yake da masailu shi yake da abawabu wayanda ake bukatar a san su shi yasa mala ya fara da su to amma a takaice suna cewa a taukidu huwa tabi'ur rafi'u al-ihtimali huwa tabi'u ar-rafi'u lihtimali eh menene suke cewa bi bi ghairi zahir shine suna wanda zai zo ya dauke ihtimalin a fahimtar abin da ba na zahiri ba kamar yadda za mu gani insha Allah ta'ala to shine malai yace waja'izun filismi an yu'akkada waja'izun halat ne wannan yana nufin ja'izi ba na istilahi na malaman usulul fiqh ba wai halat a yana nufin in ka ga dama to sai ka yi don taukidi al'asul fil kalam at ta'sis ma'ana adamu at tauki asali zance rashin taukidi saboda haka at taukidu shay'un ne tari'un abu ne wanda ya zo sau da haka dalilai ke sa a yi taukidi to shi yasa ya ce maka ya halatta kana da dama in ka ga dama ka yi taukidi shi ne ce an yi akada a ƙarfafa suna fayat ba'ul mu'akkidu fayat ba'ul mu'akkidu al mu'akkidu waki muna karatu ki zo kina damun mu almu'akkidu da wa kafin kasara shine yace fayat ba'u yana biyar almu'akkada wanda an ka karfafa saboda haka almu'akkidu mai karfafawa almu'akkadu bi fathil hamza shine wanda an ka karfafa eh almu'akkidu akan wazanin ismul fa'il almu'akkadu akan wazanin ismul maf'ul mai karfafawa da wanda an ka karfafa to shine ya ce idan haka yi taukidin suna ko to ya ce fayat ba'ul mu'akkidu shi mai karfafawan zai bi al wanda an haka karfafa daga cewa filismi kaga fi'ili ya fita harafi ya fita shi a taukidul ma'anawi ya taƙaita ne iya suna kawai babu a taukidul lafzi a cikin suna haka babu na harafi to shi yasa ya ce maka me a cikin suna kawai to akan mi shi almu'akkidu zai bi almu'akkadu sai ya ce a fi aujuhil i'rabi a cikin fuskokin li'irabi guda uku ko dai arraf'u ko annasbu ko aljar wannan suke shigan suna wala jazama fil asma babu jazama a cikin sunaye saboda haka duk sanda ka ga almu'akkadu sai ka duba hagami a gare idan raf a gare shi to shi za ka wa almu'akkidu in kuma nasba gare in jara gare haka wata arifi da kuma ta'arifi to wannan sharaɗi ne saboda haka idan almu'akkadu mu'arraf ne ko bil alamiya ko bil alifi wallah to shi ma almu'akkidu labudda an ya kuna ma'arifatan domin wannan kiratu la tu'akkidu eh menene wal ma'rifatu la tu'akkidu nakiratan ko kuma wala tu'akkadu nakira ba a karfafa nakira wa inna ma ana karfafa ma'arifa sunan da yake ma'arifa bil alamiya ko ma'arifa bil alif wal lami shi yasa yace maka lamunakarin wasu yana rubuta musu munkarin to a haka ma baitin sai ya kalli eh lamunakarin ko munakarin mm. banda na kira banda na kira ita na kira kan falatu akadu shi yasa ya ce famin ai fahala ta ta wufinta min mu'akkidin daga wani suna wanda zai zo ya karfafa ta ba a ta akidin na kira famin karkace faman ai fahala min mu'akkidin shi ma ba mu'akkadin ba saboda haka na kira ta wufinta daga al-mu'akkid kina ana ta'kidin al-ma'rifa ba a ta'kidin an-nakira kamar yadda za a ba da misali walabzuhu to shi at-tawkidu al-ma'anawi dama mun faɗa ana yi ne da wasu alfazu ko to lafuzzan sa al-mashhuru wayanda sun ka shahara kina akwai qabilul mashhuri akwai waɗanda ba su shahara ba amma akwai su to shi yasa in ka koma manya-manyan littattafai irin su alkhulasa ta ibnu malik wadda aka fi sani da alfiya to za ka ga shi duk ya kawo su guda bakwai da almashhur da ƙabilin mashhur duk ya kawo amma shi malam da nan an rubuta littafin ne saboda al-mubtadi'un masu farawa da waɗanda sababbi sabon shiga a ilimin nahau don su an ka rubuta wannan littafi tutun da haka ne kaga ba za a tsawaita bayani ba ko eh saboda haka wannan littafin yara ne yan noziri kenan ko ba ma firamari ba to fiye arba'u guda hudu ne lafuzan taukidi sai ce na farko muna da nafsun ana takidi na nafsu nafsu in an ce nafsu ana nufin rayuwa a loga amma ba ita ake nufi ba duk sanda ka ji an ce nafsu a babin taukidi ana nufin alhaƙiƙa haƙiƙanin abu na biyu muna da wa ainun muna da ainu shi ma ainun a lugar larabci yana zuwa da ma'ana daban-daban yakan zo da ma'ana ido yakan zo da ma'anar alkuwa yakan zo da ma'anar ruwa ijiyar ruwa to duk ba su ake nufi ba na ana nufin hakikatu shai'i da annafsu da al'ainu da za a kawo a nan ababin taukidi ana nufin hakikanin abu na uku summa kullun sai lafazin kullu ta dai kullu din nan da kake yawan gani eh to ita ma tana daga cikin alfaz da ake taukidi da su ajma'u na hudu akwai ajma'u eh irin su ajma'u na ajma'ina misali eh to su ma suna ciki eh duka suna daga ciki ko jami'un duk yana daga cikin alfazu nashi to waɗanga guda hudu su yake nufi da walabzuhul mashhur waɗanga su sun ka shahara don su ne za ka ga ƙur'ani ya zo da su mafi yawanci za ka gansu a cikin littattafan hadisai na sunna za ka gansu da yawa a cikin waƙe-waƙe na larabawa suna da yawa saboda haka idan ka ce misali ja a zaidun sai ka ce nafsu ja a zaidun nafsu to amfanin cewa nafsu idan ka ce ja a zaidun a ƙa'idar larabci akwai ihtimalat zai iya yiwa zai ɗin ya zo yawwa ya tamil sannan zai iya yiwa kuma a'a rasulu zaidin ya zo dan aiki ya turo zai iya yiwa na uku kuma a'a risalatu zaidin ko kuma kitabu zaidin wasiƙa ya aiko to duk a larabci in kawai aka ce ja a zaidun yana ɗaukar abubuwan nan guda uku amma in ka ce ja a zaidun nafsuhu to shi kenan abinda a zahirin nan shi ne ma'ana zaidu kansa shi ya zo kaga an ɗauke waɗancan ihtimalat to shi ne kaga amfanin taukidi ko yawa so da haka da an ce ja a zaidun nafsuhu ko ainihu duk ma'ana ɗaya ce ana nufin a tabbatar maka da cewa me babu wakilci a ciki ba wani abu nashi ya zo ba da kansa ya zo to su su biyun nan da ainu da nafsu ana amfani da su ne saboda liraf'i suka ce menene ihamil mudaf saboda in ka ce ja a zaidun to ana iya kaddara mudafin ga shi zaidu bi ma'ana ja'a rasulu zaidin ja'a kitabu zaidin amma in ka ce ja'a zaidun nafsuhu ko ainuhu to ihtimalin ko ihamin wannan mudafu din babu shi yanzu ya gushi to su su biyun na abin da ake amfani da su kenan akan kawo su don a ɗauke almajaz eh almajaz yawwa ihamin cewa babu majazi ga wannan magana hakikata ake nufi da in ka ce ja a zaidin to yana iya yiwa ya zan majazi ake nufi yana iya yiwa ya zan hakika ake nufi in an ce jiya a zaidu ana nufin yaron zaidu ya zo majaz kenan in an ce zaidu ya zo ana nufin shi karan kansa to ana nufin hakika kenan to in ka ce ja a zaidu nafsu wa ainihu shi kenan an kore wancan majaz yanzu an tabbatar da hakika ita kuma kullu da ajma'u ko jami'un ko ajma'una ko da makamantansu su kuma ana kawo su lishimul don a nuna gamewar komai da komai na afarada ɗin shi ainihin almu'akkadu cewa duk wasu ajaza'u nashi sun shiga cikin hukunci sun shiga cikin hukunci misali zaka iya cewa ja aljaishu ko ja aljaishul amiri kulluhu rundunar shugaba ta zo gaba ɗaya in ka ce ja a jaishul amiri ka yi shiru to zai iya yiwuwa wasu daga cikinsu suka zo wasu ba su zo ba kaga babu shimuli amma in ka ce kulluhu dukkanin rundunar to nan ka tabbatar da cewa ba a bar ko mutum kwaya ɗaya ba sannan za ka yi cewa ja'a jaishul amiri jami'uhu jami'uhu dukkanin rundunar shugaba ta zo ba a bar kowa ba amma in ba kai wannan taukidi ba to ya hatamil wasu sashe suka zo yana iya yiwa su duka suka zo ala kulli halin kaga dai taukidi yana da amfani to za a ga ko ko ga hausa za ka ga akwai wannan usulubi ko ga hausa Uh, to asali uh, idan suna ya zamo mufaradi to da ainu da nafsu haka za ka faɗe su idan almu'akan mufaradi ne hmm? to sai ka bar shi a nafsu ɗinsu a mufaradinsu sannan wajibi ne kuma a yi izafa su zuwa ga damiri menene amfanin idafa saboda su bayar da ya bayar da ma'arifa idan ka ce ja a zaidun nafsuhu eh to nafsuhu kaga mudafun ne wa mudafun ilayhi to ya zama ma'arifa tunda zaidu ma'arifa ce to shi yasa ake idafan nafsu ko ainu saboda asa shi ma ya zama mu'arraf don ba zai halatta ka ce ja a rajulun nafsuhu ba haza la yajuzu saboda haka in kana so sai dai rajulun din nan kamar sai ma'arifa ka ce ja'ar rajulu sai ka ce nafsu mutumin nan ya zo hakikaninsa da kansa ba wakilci ya turo ba amma ka ce ja a rajulun nafsuhu to wannan ba larabci kake yi ba wani abu kake yi daban wanda ba a san wani irin yare ba ne to amma in ya zan almu'akkadu jam'i ne ko musanna to abin da ya fi sai ka mai da shi jam'u ƙilla shi nafsu da ainu misali ja'a zaidani sai ka ce anfusuhuma yawwa ja'a zaidani a'ayunuhuma sai ka gina shi akan jam'u ƙilla af'ulu alawa zane af'ulu sannan kuma a tun da can a wajen mufuradi ka sa damiri to nan ma a wajen tasniya za ka sa damiri wanda zai yi mutabaka ga almu'akkat tun da ka ce azzaidani ja azzaidani kaga zaidani musanna ne yawwa to mun ce shi taukidin kamar sai jam'u qilla eh anfusu to sai ka sake lalabo kuma damiri na tasniya sai ka ce anfusuhuma a ayunuhuma ja azzaidani eh to haka za ka faɗa na batar an gane yawwa to haka ko na mu'annas ka kawo duk guda ne ja'at eh hindani sai ka ce mi anfusuhuma eh a'ayunuhuma to haka za ka faɗa haka in ka ce ka kawo jam'i ja alƙaunu a gani sai ka ce mi anfusuhum a ayyunuhum saboda hum shike mutabaka da jami to wannan shine ka'idarsa saboda haka za muhimmin jiddan a kula da shi to akwai abin da ake kira tawabi'u abinda ake nufi da tawabi'u su ba a ta'akidi da su istiqlalan a karan kansu sai dai su yi rakiya zuwa ga ɗaya daga cikin waɗanda da an kalisa ba guda hudu don ƙa'ida in za ka yi taukidi a da ko ainu ko amfusu kana da zaɓi kana iya haɗa su ja a zaidun nafsuhu ainuhu kana da wannan dama sannan kana da dama ka ce ja a zaidun Eh? nafsu ko yawwa to ita kullu idan za ka yi ta akidi da ita kana da damar ka hada ta da ajimau shi yasa za ka ga tare ake hada su eh sai ka ga an hada kullu da jami'un ko ajma'una kamar can fasajadal mala'ikatu ce kulluhum ajma'una haka ake hada su sau da haka ba a haɗa kullu da a ayunu ko ainu eh ba a haɗa su wannan kenan sannan ba a gabatar da ajimawa akan kullu ba a yin hakan eh yawa misali ba za ka ce ja alƙaumu ajma'una kulluhum ba sai dai ka ce ja alƙaumu kulluhum ajma'una kamar yadda ƙur'ani ya zo da su yawwa to akwai wasu kuma hawaye in kana buƙatar ƙarin ta'akidi sai ka sake raba su bayan ajma'una din nan sai ka sake raba su to shi ajma'una din nan ya zaka kalli almu'akkad ne ina ba an gane akwai inda zai zo mufradi akwai inda zai zo muzakkar akwai inda zai zo jam'i in ya zo jam'i sai a gina shi akan suna wanda yake jam'ul muzakkar a salim kamar yadda qur'ani ya ambata fasajada al mala'ikatu kulluhum kaga sai aka ce mi ajma'una an gane yawwa to idan sunan nan mufradi ne to da yadda ake faɗinsa sa ba haka kawai yadda ka gara ma za ka abin nan ba an gani misali sai ka ce akaltu ta'ama kullahu ajma'a to na ajma'a za ka ce saboda ajma'a shi ake jinginawa ga mufaradi muzakkar na canya abinci kullahu gaba ɗayansa ajma'a shi kuma ƙarin taukidi in kuma mu'annas ne kuma ba a jama'a za ka ce ba a jama'una za ka ce ba wani misali ka ce saƙaitul hadiƙata kullaha sai ka ce jama'a sai ka gina shi a kan al-mu'annas al-mamdud al-ismul mu'annas al-mamdud ala wazani asma saƙaitul hadiƙata kullaha jama'a eh to haka aka suke abinci abinda ake nufi ko yawwa sai dai shi musanna ba a taukidin in musanna na to shi kawai abinda za ka yi kawai za ka ce ja'at zaidani kilahuma ja'at hindani kiltahuma su kuma haka nasu yake an gane saboda haka abinda ake ta'akidinsu da shi kenan sannan in kuma jam'i ne na jam'un niswa jam'ul mu'annas as-salim to shi kuma da yadda ake faɗin sa misali ja'at hindatun sai ka ce kulluhunna juma'u shi kuma juma'u shi ne anna jam'ul mu'annas as-salim kaga muna da ajma'una shi anna da jam'u takasir da jam'ul muzakkar as-salim sannan muna da ajma'a shi anna mufrad al-muzakkar muna da jama'a shi anna mufradi al-mu'annas sannan muna da juma'a shi anna jam'un niswa jam'ul mu'annas as-salim to haka suke to ya danganta da shi al-mu'akkad wanda ake karfafawa shi zaka kalla to yanzu tawabi'una malam zai gaya mana wa ghayruha tawabi'un li ajma'a akwai wasu waɗanda ba wa'yan da mun ka faɗa ba to su da'iman suna biyowa ne bayan ajma'u ajma'u din nan ina na suke yace min akta'in wa abta'in wa absa su ma ana taukili da su amma kuma tawabi'an gami ga ajma saboda haka su ba a taukili da su istiqlalan akwai akta'u asalinsa daga takatta aljildu ai ijtama aljildu saboda haka yana da madda wadda take dauke da ma'anar ajima shi yasa ake raba su fata ta taru takatta haka akan ce takatta alqaum ai ijtama alqaum jama'a sun taru sannan akwai sannan akwai abu ta'u abu ta ushi kuma kamar dabba daga albatu'u ne albatu'u shine tulul unuk dabba mai dogon waya kamar raƙumi irin na daji haka to ana kiran wuyanta da albatu'u saboda ko tana tsaye wuri guda sai ta tura bakin ta wuri mai nisa ta yayo haiki ta sake juya bakin ta yayo ta tattara to shi ma yana ɗauke da madda ta tara abu al'absa'u shi kuma daga albas'u ne albas'u akan ce basa al'arku bi ma'ana ijtama al'arku zufa ya taru to dukkaninsu su uku dinnan suna ɗauke da madda ta haɗuwa wadda shi a jama'u yake ɗauke da ita to shi yasa ake raba su bayan gabatuwar kullu dama mun ce kullu ke fara zuwa sannan a kawo ajima'u su kuma sai a kawo su sai a sai a kawo su misali na farko ja alƙaun sai ka ce kulluhum ko ajma'una ko akta'una eh abta'una absa'una kaga taukidun ba da taukidun kuma haka zaka kawo su a jere eh taukidun ba da taukidin haka zaka kawo su eh ko kuma akaltu ta'ama kullahu ko sai mi ajma'a akta'a abisa'a abita'a to haka za ka kawo su su ma ko kuma saƙaitul hadiƙata kullaha sai ka ce mi jama'a ehem sai mi a'a kat'a'a bat'a'a bas'a haka za ka kawo su ko kuma ja'at hindatun kulluhunna sai mi hmm? juma'u ehe sai mi kuta'u ehe busa'u buta'u to haka suke mm. to shine min akta'in wa abta'in wa absa'a to ga misalan duk abin da ya gabata ka ja a zaidun nafsuhu kamar inda ka ce zaidu ya zo kaga nafsuhu to sai mu kalla magani ja'a fi'ili ne zaidun shine almu'akkadu shi ake so a karfafa sai aka ce nafsuhu nafsu shine mu'akkid shine taukidi kaga yin idafarsa zuwa ga hu domin hu yana mutabaka da zaidu eh saboda zaidu mufaradun ne muzakkar to shi yasa aka kawo mai zamiri wanda yake ya uru ilai mm? to kaɗin nan ismiya ce bi ma'ana mithlu eh ja'a sai ka ce fa'ilun madin mabniyun alal fathi la mahalla lahu min al-i'rabi zaidun sai ka ce fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر نفسه كغرا باكا قارا كتي هو مؤكد نفسه نفس سيكتي مي توكيد مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مضاف لأنه مفرد وهو مضاف والهاء ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه to haka za ka yi la'irabinsa sannan za ka kalli tun da can ya ce za ka kalli la'irabi idan ka ce ra'aitul ƙauma to kullahum za ka ci ba kullahum ba kullahum ajma'ina akta'ina absa'ina abta'ina sai ka kalli ka'idar la'irabi na ba ta rangani ka kalli ka'idar li'irabi dama jam'ul muzakkar as-salim yurfa'u bil wawi niyabatan an ad-dammi wa yunsabu wa yujarru bil ya niyabatan an an al-jarri niyabatan an al-fathi ko wal kasara to haka in ka ce misali akaltu ta'ama to shi wannan mun bada misali ko to wannan shine haka in ka ce marartu bijaishil amiri sai ka ce mi kullihi ehe ajima shi mamnu'in ne min sarraf sai ka ce ajima akta'a absa ehe abita eh da shi akta'u inda ya zo da wannan siga da abta'u da abu sau mamnu'ai ne min sarraf to sai a kula da wannan tsari wa kulka ce ara jaishal amiri kullahu kaga ba a ce kulluhu ba ina ganin rundunar shugaba gaba ɗayanta ta akhara ta yi jinkiri ara sai ka ce fi'ilun mudari'un marfu'un ko bidammatil muqaddara alal alifi منع من ظهورها التعذر وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا نيما مغانا جيش الأمير جيش سيكتي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو مضاف الأمير مضاف إليه بالجر وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد كله كل سيكتي توكيد منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو مضاف والهاء ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه تأخرها فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والألف للإطلاق إيه شيء ساكت تأخر تسيت سمي وطفت حول القوم أجمعين na kewaya gefen mutane gaba ɗayansu tuftu tuf sai ka ce fi'ilun madin mabniyun ala sukuni litisalihi bi damiril fa'il wa damiril fa'il barizun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il haulal qaumi aha haulal qaumi haula hmm haulal qaumi mafulin biyu ne kawai haula zarfu makanin zarfu makanin mansubun wa alamatu nasbihi alfatahatu zahiratu ala akhirihi li'annahu mufradun wa huwa maf'ulun bihi aidan wa huwa mudafun aidan alqaumi mudafun ilayhi مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه أجمعين أه. توكيد مجرور وين منصوب توكيد مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع المذكر السالم وجمع المذكر السالم يجر بالياء نيابة عن الكسرة والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد والالف للاطلاق saboda wazani shi yasa an haka wuta asalinsa ajma'ina yake babu alif din nan amma nan dole a kawo ta saboda waƙata to shine matbu'atan bi nahwi akta'ina to ita ajma'ina din nan ana biyowa bayanta da irin su akta'ina kamar yadda mun ka bada misali to yadda ka yi li'irabin ajma'ina haka za ka yi li'irabin aka ta'ina eh duk aiki guda suke yi taukidun ne ba da taukidin wa in tu'akkid kilmatan ba kilmatin ba wa in tu'akkid idan ka karfafa kilmatan wata kalma a attaha to ka sake maimaita ta bi labziha da irin lafazinta to an gama bayani akan at-taukidul ma'anawi yanzu za a yi bayani akan at-tawkidul labz ka kaulika intaha intaha ya kare ya kare bago intahal intahad darus intahad darus intahal kalam intahal kalam shikenan tawkidi ko ijlis ijlis eh saboda haka shi yana shiga sunaye yana shiga kuma al-af'al ayyuka hatta harufa ma yana shiga yana iya shiga harufa saboda haka shi yana da sauki shi bai da wani iskali kamar da muka bada misalai a ɗazu a wancan shi na adda shi ya sama da ya tsawaita bayani kansa amma shi kawai da ya zo sai ya buge ma shi baiti guda ko saboda ko yanzu an gace ka kawo misalai goma kana ya kawo kuma cikin sauki ijilis ijilis ikara ikara eh can mawaki na ji ataki atakin lahi kuna suna nan da yawa to a taukidul labzi za a ga kamar da muka bada misali a dazu akwai shi cikin alkurani akwai cikin hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam to nan za mu tsaya wani sati sai a tashi albadal shi ma yana daga cikin attawa bi'u eh subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh